Ka mu je
shafi na goma sha uku shafi na sha uku mutai ولكن ما المختار أرفع من سوى ومنه منال الأقدمين البدائل ومنه علوم العالمين فآدم به علم الأسماء قبل تعالي فساد بذا أولاده وهو سيد لسر وجود الكون جم المآرب فأوصافه بلحية وهو قد سما على رتبة الأرسال فوق سخائه فآياتهم آياته وهو قد سقى جيوشا بفضلهم منام اللذائذ وصبحت الأهجار فيه والثقة فيه وأهاي الذي قد مات راس الثوارث مشتنا وهو الأشجار والجيب أبتت كذا زبية والدب إبتها آرد وتعداد آي المصطفى ليس نافعا فليس أشير الأشر ما في السهائل فيا ربي فاجعلني له دار خادما وخف عني يا ربي قيد المعارف وتشفي بني وفيه وتنيله رشاد فلا يلقى بيدا زكاري ya shi ke na'am ba goma kenan a a dai tsaya goma goma ya ce walakin namal muktaru arfa'u mansiban wa minhu manalul azbabin al-ghadarif can baiti na na karshe ya ce fa Musa wa Ibrahim ma na jali Maryam lahum rutubatun wal kullu amna lahaif da annabi Musa da annabi Ibrahim yace ma annajali Maryam tare da dan Maryam Isa kenan lahum rutubatun suna da darajoji sai dai wal kullu kowa da kowa cikin su amnu suna da aminci da khaifi ga tsoron su suna da aminci na tsoro da suke eh wani an je lahira kowa cikin su yana da aminci amma walakin namal muhtaru arfa'u manziba sai dai shi manzon Allah shine mafi daukakan daraja ya fi kowane annabi daraja wa minhu manalul aqdamina abinda wato magabata suka samu algadari bi shugabanni wa minhu daga annabi ne fa minhu ulumul alamin ilmomin talakai baki daya famino daga annabi ne fa adamu annabi adamu bihi ullima al-asma dalilin annabi aka sanar da shi sunaye wa allama adama al-asma kullaha saboda annabi ne qabla ta'arifu kafin ya san su fasada biza auladahu adamu sai ya shugabanci 'ya'yan shi da wannan ilimi da ya samu daga annabi wa hawa sayyidun ya zama shugaba da sirrin wujudul kauni saboda sirrin samuwar halitta jammu ma'arifi wanda yake matattaran ma'arifa fa ausafu sifofi manzo Allah qudusiyatun tsarkaka ne wa wa qasama kuma alhali ya daukaka ala rutubatul arsali a bisa darajoji na manzanci fauqa saqa'i fi birbishin rufe-rufe. wai darajar shi ta manzanci tana ka hau hawa hawa hawa ko sukufu sukufu ko rufi rufi ayatuhum ayoyin annabawa ayatu ayoyin annabi ne duk wani abu duk wani mu'jiza da wani annabi ke takama da shi to na manzon Allah ne aka bashi wa wa qassa qadi yushan da manzon Allah ya shayar da taron yaki bi failin da suba min bananin daga yan yatsunsa da da'i firauta sa annabi Isa da aka nemi ruwa ba cewa aka ya buga ya bugi dutse da sandar shi ba fanfan fanfan fanfan min husna ta asharta ainan qad alima kullu unasin mashrabahum sai ga idan ruwa goma sha biyu to bari ku ji an je yakin tabuka an rasa ruwa manzo Allah sai ce a zo da ƙwarya aka zo da ƙwarya ciki akwai dan damshi damshin ruwa shi annabi ya sa hannunsa yana juya yatsunsa kowane yatsa ɗaya na manzo Allah sai ya zama idan ruwa shi ba a sanda bane a yatsunsa yatsunsa ruwan suka rika bulbulowa shine min bananin ga 'yan yatsu da ɗaya firarsa ta ruwa wajen sama da mutum dubu suka sha ruwan kuma bai kare ba sannan wasan ba hakan a hajjara ziwon da kafi duwatsu sun yi tasbiya a tsakiyar tashin annabi mazu Allah ya ɗabi duwatsu haka sai duwatsu suna subhanallah subhanallah a hannun annabi sannan ya zuba a hannun abubakar suka rika subhanallah subhanallah ya zuba a hannun umaru ma suna subhanallah subhanallah wannan duka an gani an yi wa ayan lazi kad mata annabi ya raya wanda ya mutu rasu da shi ne shugaban jama'u na waɗannan jama'a wanda suke inkari annabi ya raya shi mashat na hawul ashjaru ita ce ta yi tafiya inda annabi kuma wannan dalili wani balarabin ƙauye ne ya ce inda kai annabin Allah ne ka kira itaciyar can ka kira ta zan yi imani sai manzo Allah ya ce masa je ka ce ta zo ina kira itaciyar sai ya je ce itaciya ta ce labbaika bai taɓa kiran sunanta ba ta ce labbaika sai ran ko ai rana ke shi ne ya ce Muhammadu na kira ta ce sallallahu alaihi wa sallam sai girgiza sai girgiza ta tumɓuko daga asalinta ta zo tana jin rafunta sai ta zo gaban annabi ta faɗi sai balarabin ƙauyen na ya ce ba zan yi imani ba sai ka ce ta koma ta ce to ka ce na ce ta koma ya ce ta ce ta ce labbai ka ya ce muhammadu ta ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ki koma ba sai ta tashi kuma sai ta ja rusunta sai ta je ta shiga cikin inda ta fito ta zauna daidai ta tsaya to shine sai dawo ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sannan ya musulunta sai ce ina so kai min kai min izini in sumbanci kafanka ya ce na yi kamar izini in sumbanci gemunka ya rasulallah ya ce na yi kai ya rasulallah kamar izini zan ma sujada ma ya ce a wani bai ma wani sujada inda wani na ma wani sujada za mu ce mace ce ma mijinta sujada saboda tsantsan biyayya to ba a yi Allah kaɗai ake ma ake ma sujada to ka gani ka ga bashan na hawar ashjaru kenan wazimu kura amsar ita ma ta bayyana da zance gaban annabi wata kura ita kuran ma ana ganin kamar da awa ma annabi ya tura ta mai a can wajen makka sai ta samu wani makiyayi yana kiwon awaki sai ta je za ta ɗauka sai sa sanda zai buge ta sai ta gudu sai ta sake dawowa sai kai zai sa sai ta ce sai kura ta magana lokaci ta ce bawan Allah wannan ba abinci na bane kake kora ta akai ka kyale ni ci abinci na mana sai ce inna lillahi ce ga kura na magana abin mamaki jama'a kura tana magana sai ce ga abin da yafi wannan mamaki in banda kana wawa ga annabi can tsakanin duwatsun makka yana kira zuwa ga Allah kai kuma wawa ka tsara awaki a daji kaga wawa sai ya ce to wa zai tsare min awaki na in tafi wajen annabi ta ce je ka zan tsare hausa kuma sun ce ba a ba kura ajiyar nama to yau gashi za a ba ta ajiyar garke saboda Muhammadu Rasulullahi. Ta ce je ka, je ka za a tsare ma, sai tafi. To inda za ka san cewa annabi ne ya tura kuran yana zuwa wajen annabi sai manzo Allah na murmushi. Ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu ya ce je ka awakin kananan daidai ce a wanda ya taba su. Manzo Allah ya ce ka je awakin kananan bayan gari lafiya lau ba abin da ya taba su. Yana zuwa sai ga kura ta haƙi kawai tana kwance jikin awakin nan tana tsaron su. Ire da ake kura. sai ce mata kan an gode an gode ya kirga ya gani daidai ya ce to ci guda ɗaya an baki sai ba kura guda ɗaya to kaga wannan kura ce ce da awa saboda Muhammadu Rasulullah kaza zabiyatun haka barewa ita kuma wannan barewan abin da ya auku da ita wani mai wani wani mafarauci ne ya kama barewa a daji ya daure sai ga manzon Allah zai wuce tana cewa ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah sai manzo Allah ya dawo kusa da ya zo kusa da barewa ya ce lafiya sai ya rasulullahi wani mutum ne ga ya can ta nuna shi ta ce shi ya kamo ni ya daure daga daji kuma yanzu nan nake ba ƴaƴana nono lokacin ba su nono yayi amma zan yi alƙawari yansa kwance ne jin ba su nono in na dawo shi a daure ya manzo Allah ya ce a kira ta a kira shi kai shi mai mai ita sai aka ji a kira shi da ya zo sai manzo Allah ya ce zan yi roƙo ne ina roƙonka ka kwance bare wannan ka je ta ba ƴaƴanta nono in ta ba su nono za ta dawo ni ma zan zauna nan ban tashi sai ta dawo manzo Allah ya samu ya zauna aka kwance barewa ta je ta ba ƴaƴanta nono ta ba su nono suka sha suka koshi sannan ta dawo ta ce ya rasulullah da na dawo sai ya ce ma mai barewa to ga barewa ta dawo ita ya rasulullah wannan barewa ta zama irin taku ni dai dukkan sai kari na ce to ni zan ba da shawara a sake ta sai ce to shikenan sai aka sake barewa ta je tana ta tsalle ta koma wajen yayanta su kaga wannan barewa ce ta yi magana amma saboda Muhammadu Rasulullah wannabbu sannan damo Yusuf Arifi shi ma ya bayyana da ma'arifa gaban annabi damo wani balarabin kawai ne ya zo da damo yankacce ya yanka damon fa ya ce in kai annabin Allah ne in ka isa kai magana da daman nan sai manzo Allah ya ce ya labbu ya ce labbaika wasa adaika wal khairu fika wal sharru laysa fika kad faza man ittabaka wa khaba wa hasira man hada anka yace damo annabi yace damo yace an sawarka duk alhairi naka ne baka tare da sharri duk wanda ya je ka ya rabanta wanda ya karkace ma ya tabi yayi hasara sai manzo Allah ya ce damo man ana wane ne ni sai ce ashhadu annaka abdullahi wa rasuluhu sai na ce da kai bawon Allah ne manzon Allah sai ya girgiza daman ya jefar zai gudu yadda a dauki daman ka ba ka ce ai magana da shi ba shine aka yi magana da shi to ka gani kaga kura ta magana da annabi barewa ta yi damo ya yi wata adadu ayil mustafa shau ya ce in kace zaka lissafa waɗannan mu'jizozi na manzon Allah ne sanafiyan ba za mu amfani ba don ba su da iyaka mu'jiza daban-daban na manzon Allah bai da iyaka falaisa ushairul ushri ma fi sahai abin da ke cikin littattafai bai kai ushirin ushiri ba in an ce ushirin ushiri 10% ɗaya bisa goma shine ushiri to a ƙara ɗaukar ɗayan a kasa shi goma shine ushirin ushiri a ya rabbi sai ya ubangiji fa anni lahu dahra hadiman ka sanya ni in zan mai hidima ga annabi tsawon zamani na wa kufa anni ya rabbi kaidal ma'arifi Allah ka kame min wato kaidi na ma'arifa ma'arifa tana da kaidi fa ashe za ga wasu ba santsi sai ya kwashe su kawai mutum yana gani ya je aska da tarbiyya ya kai wai sai mutum ya ce wai wai ya daina sallah wai ya kai matsayin da zai daina sallah ai kaga ya haɗu da kaidi na ma'arifa a wurin ko to kaji shehi da kansa yana cewa wa kufa anni ya rabbi kaidul ma'arifi kaidul ma'arifi tana da kaidi mutum yana ganin wai shi ya kai inda ake so ya wuce kowa kuma ya wuce ma sallah din to in ka an wuce sallah ina za a ai sai dai wuta Allah kiyaye wa tashfibu nayi Allah ka warkar da yayana wabki ka wanzar da su wa tuniluhu rashadan ka ba yayana shari'a Allah fala yurfa'u bayda zahari kada su zama bayin duniya eh Allah karka bari wato ƴaƴana su zama bayin duniya zaharifi kawace kawace ne wai zama ƴan duniya to kare ko ai ƴaƴan Shehu Ibrahim ba ƴan duniya bane duk wanda ya bude baki zaka je na kala rasulullah kala Allah kala rasulullah wa salin shu'unal muntamina li hizbina Allah ka jara sha'anonan wanda suka danganci zuwa cikin jama'unmu wai duk wanda yace namu ne to Allah ka gyara shi badau wanda suka bayyana filfala ko a daji suke wal'allu ko a ƙasa an kullu akibi kowane mazauni ma duk inda masoyan mu suke Allah ka gyara su amin Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima
Ali